أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم يا جماعة المسلمين ما قال يبقى محل الله تبارك وتعالى wanda shi ya halicci talikai baki ɗaya shi ke raya mu shi ya ɗeba mana lokacin da ya ba mu mai zaman duniya rayuwa ta farko kuma shi ke karɓar rayukanmu shi ke kuma ajiye mu a yanayin zaman barzahu ya yadda ya so sannan shi ke tayar da bayi daga matattu kuma shi ke yin hisabi ga bayi ya aje duniyar gidan aiki lahira gidan karɓar sakamakon aikin da kowa ya yi a duniya da ya da kyau a duniya allah ya sa da mu cikinsu sai allah ya sa mu ga da kyau a lahira ya ba mu aljannasa da rahamarsa allah ka nufa wanda ya munana a duniya ya yi mugunta ya yi kafirci ya yi sharri to ya munana kuma duk da haka dai kansa bala'in zai fada Allah ya mana tsari sai ya je lahira ya samu mugun sakamakon da ya jawa kansa da kansa Allah ya mana tsari to Allah muna yabanka muna godiya gare ka ka nuna mana tausayin da kake mana mu bayi duk abin da muke nema na alheri sai mu roƙe ka sai ka ba mu alhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat Allah muna yabanka muna godiya gare ka kai ne tsaron mu kai ne kariyar mu daga dukkan sharri na duniya da na lahira Allah ka mana gata kaga cikin ayoyin da alarama ya karanta don magabaciyar yin wannan wa'azi na wannan rana ta goma sha shida ga wata na ɗaya watan almuharram a wannan shekara da hijiran manzon Allah alaihi salatu wasalamu ta kawo shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da shekaru arba'in da bakwai kuma yinin goma sha ɗaya ga watan julai miladiya ta yi wa annabi isa ne maryam alaihi salam wacce ta sha takaddama a gurin kiristoci sashi suka ɗauka bana shekara ce ta dubu biyu da shekaru wato ashirin da biyar bayan an haifi annabi isa ne maryam alaihi salam wanda kuma shi Allah ya halitta duniya tuni yake tadin shekara tiriliyan ma to balle ya zana ce dubu biyu da ishirin da biyar kika gani inda mutum zai yi tunani zai tuba ya musulunta kawai don wallahi tallahi ba shekarun duniya dubu biyu da ishirin da biyar ba da haka ya wani zai zo ya ce wai ga wani wai abokin aikin Allah subhanahu wata'ala amma shirikun wai amma haihuwarsa zuwa yanzu wai shekara dubu biyu da shekara ashirin da biyar to da ba komai kenan da ba sama kenan da ba ƙasa kenan to wannan ayar da ka fara karanta ta
الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء وأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار
Allah ka tsare mu daga kafirci Allah ka tsare mu daga jahilci Allah ka ƙara mana imani Allah ka tausaya mana duniya da lahira ya jama'a da wa'yansu masu fitifitin abun bauta wadda da can ba su ba dalilinsu wanda suka ƙagawa waɗansu managartan bayi masu daraja ƙarya ba inda annabi isa ya taɓa ce shi allah ne ko ɗan allah ne ko da shi da gyatumarsa so suke haɗuwa su yi aiki bai taɓa faɗa ba kuma wanda duk ya jefa masa wannan kafiri ne gara ya maza maza ya tuba kada kwanansa ya kare ya je a dankara shi a wuta wacce ba zai fita ba har abada don wanda Allah zai wa azaba mai tsanani a lahira zakan gaba-gaba akwai wanda ya ce Allah yana da ɗa to kaga farkon wannan aya sai Allah ya ruguje ‘yan ɗariƙa masu cewa shehunsu Allah, ya ruguje ‘yan sama jannati wa'yanda annabi Ibrahim ya fama da sharrunsu suke bautar rana da wata da taurari suna ganin wai kamar su suka halitta su ko kuma yanayi ne zafi da sanyi da kaza wa'yan suka haɗu wai sai halitta ta zo. kaji mahaukata kaji sharrin kafir kaji sharrin jahil shi yasa kake ganin wa'ansu yan boko yadda ka san banza kwakwalwar banza mara basira sai bature da yahudi ya riga ya raina su ya ce kai ko asalin ku guri ne ya ce ko kuna jin ba su fada ba ko ba su rubuta a littafin su ba ko ba su cusa wa yan bokon wannan ra'ayin ba ko ba su samu wanda suka bi su ba to me amfanin wayannan Allah mana tsari Allah kebo bayi gida dawon yan boko da aka ɓadda ku da ƙarya dan Allah ku dawo ga hanya Allah wallahi tallahi ba rana ce take halitta ba Allah ne ba wani mutum wanda yake halitta Allah ne mahalicin kowa mahalicin komai babu wani yanayin zafi da abin nan da zai haɗe haɗin fam waya fitar da halitta Allah ne yake halitta don baka sani ba ga littafin Allah da ya buɗe shi da alif lamim zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin bayan ya saukar da suratul fatiha an bude da a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim sai ce zalikal kitab bayan alif lam mim me fasarar su Allah da ya saukar ya bar wa kansa sani kuma yana cikin alkur'ani wanda dai ya hada alkur'ani bai hada da wannan alif lam mim ba to karatunsa da haddasa bata cika ba alif lam mim sai Allah ya dauko alkur'ani gaba daya zalikal kitab wancan shi ne littafi wanne alƙur'ani ko gashi a hannunmu ga mahaddatansa irinmu don mu kowa da nasa gwargwado-gwargwado irin wanda suka kammala gaba ɗaya na dama da ni da malumansu da sauranmu to sai ce wancan shi ne littafi don girman alƙur'ani me ma'anar wancan dinnan zalika shine wannan da yake hannunmu da muka haddace inda alkur'ani ne to shine littafi sauran littattafai za a kwatanta za a kwatanta za a kwatanta amma littafi kam in ka ce aika wani littafin majalladi ɗari kaza ko dubu kaza kaza Allah ce wannan dai shi ne littafi. Larai ba fi babu kokwanto a cikinsa shi alƙura'ani. To kai mai mujallabi dubu zo ka ce naka babu kokwanto. In ka isa. Akwai wani littafin da ba kokwanto a cikinsa in ba alƙura'anin ba. To kaga banda Allah ba wanda ya isa ya yi littafi ya ce ba ku kwanto a cikinsa ba wanda ya isa amma Allah ya faɗa kuma haka ne ya ce hudan lil mutaqin alqur'ani shari'a ce ga masu bin dokokin Allah masu bin addinin Allah inna dina inda Allahil islam alqur'ani shirya ce lilmuttaqina ga masu tsoron Allah masu bin dokokin Allah da taqawa at-taqwa an taj'ala bainaka wa baina azabillahi wiqaya tsoron Allah shine bawa ya sanya tsakanin mu da azabar Allah akwai garkuwa azabar ba za ta taba mu ba wa zai kare mu Allah وذلك بامتصال ما أمر الله به واجتناب ما نهانا الله عنه وزجر wanda duk ya bi abin da Allah ya ce ya kwatanta aikin umarnin Allah iya inda ƙarfinmu ya tiki muka nisanci abin da Allah ya hana mu saboda Allah bisa koyarwar manzon Allah annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama wanda kuma duk wanda zai bi Allah dole sai mun bi sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan ya ce laqad kana lakum fi rasulillahi kana lakum kana yarjulla wa yawmal akhir wa dhakara Allah katira kana yarju Allah لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة والله تبر يا كفنشي لكم دم أنفانون كده يا كوتا لكي دكا مسمى متانيد الجنو في رسول الله cikin rayuwar manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cikamakin annabawa shugaban manzanni ya talikai duka ya mutum ya aljani cikin rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah nuna muna da uswatun hasana kwaikwayo mai kyau jama'a mu bi sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ga duk wanda yake so ya tsira Allah ka tsira da mu duk wanda yake bin sunna ya halaka Allah ya mana tsari daga bid'a da al'adu da bin son rai muna da uswatun hasana kwaikwayo mai kyau fi rasulillah cikin rayuwar manzo Allah nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama jama'a ga alheri ruwa ruwa mai rabo mu kama wa zai iya kama wannan sai Allah ce liman kana yarjullaha wal yawmal akhir ga wanda yake kaunar Allah yake kaunar saduwa da Allah cikin kyakkyawan hali ranar ƙarshe ranar lahira ranar hisabi duk abin da za mu yi ya zama Allah ne ya ce mu yi maza Allah ne sallallahu alaihi ya yi bayani mu kwaikwaya shi cikin yadda annabi sallallahu alaihi ya fasarta da bakinsa da aikinsa da hulɗarsa da sauran talikai ‘yan uwansa bisa ga wannan makami na kwalkuli na kan gaba da Allah ya bashi ya kasance shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ne cikamakin annaba shugaban manzanni wanda zai wannan fagen rayuwa duka ba a aikin gaba gadi wa zakara Allah kathira mutum ya tuna Allah da yawa yawa tauhidin mu cike a zuci da baki da aiki la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam muka zamanto Allah za mu bi cikin harkar duk abin da za mu karanta mu sami ilimi to mu yi da sunan Allah. Nomar mu bin dokokin Allah, kiwon mu bin dokokin Allah, neman halaliyar mu ta hanyar kasuwanci da aikin gwamnati da barema tsakanin talaka da talaka ko tsakanin talaka da kamfani ko hukumar ƙasarsu ko ta waje. ne da sunan Allah ba cuta ba cutarwa la zarar wa la zira wa zakara Allah kafira to kaga sai Allah yayi fatali da duk wani mushriki kafiri mai danganta halitta ko arzutawa ko lafiya ko zaman lafiya ga wani Allah to sai Allah ya nuna dai shine mahalicin kowa shine mahalicin komai الله خ...
الله الذي خلق السماوات والأرض
الله الذي الله شيني واندا خلق السماوات والأرض يا هل تسمي دا قصا shekarun sama da ƙasa dubu biyu da ɗari biyu da ɗari nawa ne wace kalan duniya ta Allah dubu ɗaya da ishirin da biyar to kai mai cewa annabi isa Allah to triliyan nawa Allah ya halitta sammai da ƙasai kafin ya halicci annabi isa ɗan maryam annabi isa ɗan maryam yana daga cikin 'yan adamu shi ma annabi adamun shekaru aru-aru Allah ya halicci mala'iku bai halitta babanmu na farkon ba ma. Shi kansa babanmu na farko annabi Adamu da matarsa Hawa'u shekara aro aro Allah ya halitta duniya tana nan bai halicce su ba ma. Da Allah kiristoci ku tuba. Yahudu ku bar aikin banza da Allah. Uzairu ba Allah bane. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba Allah bane. Annabi Isa ba Allah bane. sauran dukkan annaba da manzanni ba Allah a ciki ba Allah a cikin mala'iku ba Allah a cikin wani abin da yake ba Allah ba to ba Allah a ciki duk wanda ba Allah ba kuma da kaf talikai ba ko daya ma ubangijin mu Allah yana nan ba a taɓa lokacin da babu ubangiji Allah ba shi ne mai aikata abin da yake so shi ya halitta samawa ta sammai duka guda bakwai ɗin nan Allah ne halicce su da dama yana nan kan ya halitta su wal araba shi halicci ƙasa tun daga danda na wadda muke har ta bakwai don shi yana nan da ba ƙasar da samman da ƙasan ba ko ɗaya don mai ba a halitta su ba lokacin da ya halitta sun kuma ba wanda ya sa shi innama amruhu إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون innama amruhu iyaka al'amarin ubangiji mahalicin kowa mahalicin komai wanda da abin da muka samu mai yawa wallahi tallahi Allah nake ba al'amarin saya na abin da zai halitta ko zai hukunta ko zai bayar ko zai hana idza arada shay'an in yayi nufin halitta wani abu ko hukumta wani abu ko bayar da wani abu ko hana wani abu shi Allah ba wata wahala a gurinsa an ya kula lahu shi ne ce da wannan abun kun kasance kaza ko ya kun sai taliki ya ta kasancewa yadda Allah yake so kaga an dare ku in kana neman mutumin da yake yayi batan kai mugun batan kai we suna so su ce wai wai Allah ba da nufi yake yi ba ko ƴan falsafa to shi idza arada me arada ya yi nufi ba mai sa Allah ba mai hana Allah an ya kula lahu ya ce da wannan abin kun kasance kaza sai ya kun sai ta kasancewa yadda Allah yake so baya su je duniya su yi shekara kaza zan karɓi ran wane da wance da kaza lokaci kaza bisa kaza wallahi ba za a tsaye tara ba ko ba wanda zai marwayo ya shiga duhu ranar ɗaukar ransa ya wuf ya yi haka Allah ya neme shi a rasa an ya kula lahu kun fa ya kuna to ce Allahu allazi khalaqa as-samawati wal arda
wa anzala minas samaa'i ma'a
to jama'a ga damuna ta nuna a wannan yankin da muke na rantsai da girman Allah Allah ne yake yin ruwa kuma Allah ya faɗa wa anzala kuma ya saukar minas sama'i daga sama da taliki ma'an wani irin ruwa jama'a akwai mai halitta ruwa akwai mai giragizai ba Allah ba in yakan kama akwai mai saukar da ruwa daga calin girgije banda Allah babu wa'anzala sai Allah ya saukar minas sama'i daga sama wanda ake wa jawabi musamman ka ɗauko mutane ruwa in ba na tufa nan nan ba akwai wanda yake bubbugawa daga ƙasa da mu ne daga ina sama duk inda ya shallake kanka ba sama da mu ba ya saukar da ruwa minas sama'i daga sama ma'an wani irin ruwa mai albarka a gaba ya ce فأخرج به من الثمرات رزقا لكم
to kaga muna da bukata abinci muna da bukata abin sha ga muna tamanna Allah ya ba mu ya banya kuma ya banya nan ko ta gero ko ta dawa ko ta Allah sama ko ta maiwa ko ta inabi ko ta menene shi dan adam da kadin yana cewa bai san Allah ba ƙarya yake yi yanzu idan da ruwan bazara ya sauka ba mun ɗebi kayayyakin shuka mun je mun haƙa ramin shuka mun zuba abin mun rufe mun taho ba a cikin mu yake tsayawa bayan ya shuka ya yi saitin bakin dawa don ta fito ta sama wa yake ci ku gyara ta kan ta fita ta can haka akwai to dawa na fitowar ta saman ko ba ta fitowa to ashe kenan mun san akwai mai fito da ita ko akwai mai fitar da yabanya ba Allah ba wa akhraja wa akhraja bihi sai da ruwan nan sai Allah ya fitar da min samarati daga ƴaƴan itatuwa iri iri ya kuta alkai dan abincin ku ne shi Allah yana cin tuwo ne ko yana shan abu ko yana shan inabi ko kaza to lokacin da ba a sama ba ba a ƙasa ba ba a ruwan ba in Allah zai ci to ko abin nan to ma ina ina abin da zai fito ya ci shi ya halitta mu shi ya halitta ruwa shi ya halitta sammai shi ya halitta ƙasai shi yake tsirar da tsirrai da haka ma muka je muka yi shuka sai kowa sai ya gida ba ya ce bari mu je tsoro da ita wane mutum sai ka ji ana ce Allah ya ba mu ruwa har an nafa ko suna musu wallahi tallahi ka je garin garin sarakunan arna da komai ka zauna kana ce ku zo zan muku wa'azi suka zo suka taru mazansu da mata da ɗan rawar dodo da mai bauta wa aljanu da mai kaza ne su yi dantazo kun san dai ba sa son wa'azi in ka tara su kace Allah ne mai saukar da ruwa sai su ce gaskiya ba rububiya ba ce ko wani ya taba zuwa wajen wa'azi ya ce Allah ne yake yin ruwan sama an zage shi shi ma annan ya san ba mai babansa ba zai mabba dodon ma ba zai mabba wa yake yi za ka ko dandaban kafirai na ce Allah ya ba mu ruwa sai ce gaskiya ne idan ka zo za ku yi gaisuwa da shi zai tafi gida ka ce Allah tashe mu lafiya yana faɗa ya ce amin ya ce matakka da ciki Allah ya fata haihu lafiya sai ce amin ko da sarkin tsafi ne ko kalmax ne ko suna faɗa akan wallah to Allah ne ya saukar da ruwa daga sama وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره jama'a duk wata kimiyya da fasaha yau fa dan adam ya kai ga ya nutso cikin ruwa sai tafiya ta mil dubu a ƙarƙashin teku to don hauka ya kace kai ne kai jirgin ruwa wallahi Allah ne ya ce wasakhara lakum Allah ya hore lakum don amfaninku alfulka jirgin ruwa Allah ce na yi muku wannan ne lita jariya fil bahari don ku ta gudu a cikin teku bi amrihi da umarnin Allah ne wallahi ba da haka ba mutum ya nutsa a teku shi da fitowa sai yau matana ya ce domin ku gudu a cikin teku na yadda muku da wannan bi amrihi da umarnin Allah ne ba da wayanka ba ne ba fasahanka ba ce a gaba ya ce ne wasakhara lakumul anhar to su koguna gaba ɗayansu Allah ya ce ne na more muku su wallahi da idan wata tekun ta yi rimi wata ta yi rimi suka fasa duniya da ina masu rayuwa a saura ta sai na hore muku su ta tafi a inda nake so su tafi ku su bar wa sakhara lakum al-anhar sannan ruwan tekun da na baku ba za ku iya sha ku rayu ba gishiri ne lokacin da wayansu fasoci suka yi karya daga lagos suka ce kowa ya tashi ya sha gishiri da aka sha gishiri kafin karfe tawa mutum dubu nawa ne ya mutu latsare mu da miyagun fastoci wani daga ibada ya ce ya ce ku tashi ku sha gishiri ga ibola can jisi da naga dan adam ya ci kamantuwa ko jama'a yan najeriya ko ba ibola ba ko ba su ce ku sha gishiri ba wasu ku ba su sha ba ne sun kare lafiya ba sa son ba a taɓo tarihi amma fa an yi kwastocin kiristoci sun ce wai a sha gishiri daga ibada a najeriya wai kar ebola ya kama mutane an yi haka sun kunyata Allah ya kunyata su ya walakantar da su su yi jiru ko ba yi ba kuke ba yi ba ina yan bangar su ne ya kuka yi shiru ne na san babu da a masallacin nan wayancan nake faɗa masu musu din Allah bai yadda mu rika ɗiban ruwan gishiri mu sha ba kuma na teku din na gishiri ne wasa kara lakumul anhar sai Allah ya hore muku ruwan daɗi ruwan sha wanda ba gishiri na korama mu sha mu kwanan lafiya ɗaya da yawan likita yana ce kullum da sassafa ka sha kofi ɗaya na ruwa ruwan galai ya ƙara maka lafiya ya isa ya ce ka sha ruwan gishiri sai ma komai likitancinsa ya gwada ya gani mana abin da ya sa za mu sha ruwan gare mu kwana lafiya Allah ne ya ce wasa khara lakumul anhar kuma ya hore muku ruwan korami ku sha shi bai da zarfi Allah muna yabanka Allah muna godiya gare ka a gaba yace ne وسخر لكم الشمس والقمر دائبين
Allah ya gaya wa talikai duka musamman ga mu mutane ga aljanna yace wasakhara lakum ash-shamsa Allah ya hore muku rana la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam billahi allazi la ilaha illa huwa akwai wanda a cikin mamaransu da mamaransu da mamaransu suka yi karatu suka yi karatun cin kaca suka rifato suka rifato suka ce tsakanin daddanin ƙasar duniyar da muke kai da inda rana take ije su mil miliyan tara da rabi to ina faɗa maka wanda na ji kai ma in ka ce in faɗi yadda ka faɗa zan faɗa wai mil miliyan casa'in da uku in ji daraktan al'irsha Gama mil miliyan casa'in da uku. To kaga an samu saɓani da nawa da nasa. Duk kuma mamare ne. Domin tun da cewa daga dandanin ƙasa zuwa inda rana take mil miliyan casa'in da uku shi marubucin kansa idan rana ta tashi ta kai hamsin sai daka to kaga ba can ya je ya gani ba faɗa ya yi digiri arba'in da biyar ko da ɗaya sai an sai ka shiga daka amma ka ba mu labari mil miliyan casa'in da uku to mun san ba kai ka je ka gano ba ko ya je a nan ma tana ta mil miliyan casa'in da uku kamar yadda suka ce din gwamnatin mamlakatin arabiyyacin saudiya a bana da rana ta yi zafi da kansu suka ce mana kar ku fita jifa sai bayan karfe biyar na rana ta fara sanyi-sanyi jikin ba zai ɗauki zafin ba in ta kai gurin da za ta tafasa ɗan adam ya ce bari ya daure ya fita in ƙwaƙwalwarsa ta tafasa da zai koma gida To jama'a rana ba ta nan a duniya? Wai halitta ta. To ba dan ya hore ta ba in ya sassauto da ita ta zama saura mil ɗari kawai zuwa kan ƙwaƙwalwar mutane. To duniyar da muke kai ma da ruwan cikin ta gina yake. To wasa fara la kuma shamsa. Allah sai ya hore muku rana ya kai ta nesa ya bari inda za ku iya rayuwa wal kamara ya hore muku farin wata ya sa ku rika lissafi da tafiyar rana da wata da taurarin kowa inda aka tara ku aka ce ku tara drone kaza na mai ko na gas ku aika wa rana ta sha kada ku kasa ganin haske waye ta da wannan tsari nata shekara tiriliyan nawa Allahu ya alamu masu ce mil miliyan tara da rabi da casa'in da uku da ma mun hutar da hankalinmu kawai da mun ce Allahu ya alamu da mun huta haka ne to kaga da ya hore ta sai gashi muna tafiya na taɓa ga mun je wani aikin haji sai abdul nasir abdul muhuni ne yake gaya ba rana ta take sai ga wani mutum ya fito ana gudun ranar sai ya zo wajen harami sai ya kwanta yana duba rana sai mutane na ce masa ka tashi rana rana sai ce these people they do not know from where I am yawon na mutanen ba su san daga inda nake ba wallahi wani bangaren duniya din kun san dai fridge ko to sanyin fridge din sai an ninka shi an ba da nukuda ɗaya nukuda biyu nukuda uku nukuda hudu nukuda biyar to sanyin garin waɗansu ya fi na fridge da nukuda biyar kamarin sanyi to shi ya fito daga wajen sanyi anan sai kawai ya zo ga gala na arha a maka yana juyawa yana wankan rana Raga Allah ya hore mana rana yadda jikin zai iya ɗauka. Ya hore mana alkamar wata, da'ibai suna ta tafiya muna iya ganin yadda agogonmu zai tafi. ba wacce ta fasa rana ɗaya don ba a ce mai ya ƙari سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين كجا ما غابو منا تتبي a cikin abin hawa banda Allah ba mai kare to kun ga inna ila rabbina lamunqalibun
to na kawo wannan na dora amma gurin yadda wannan ayat take da wannan daban-daban ne to kaga wa shakhara shamsa wal qamara da'ibaini tutur kaga suna tafiya to kace ba mai ba wanda ya hada su dan ka zama Allah ya tsine maka albaka ka zamanto kana musun ubangiji ka dinga ƙarya kai da kanka ma a ranka ma baka yadda ba duk wani kafiri da ka ya nuna wani ya ce ga Allah na biyu kafiri to jinin fir'auna ne shi ya fara da'awa ya ce shi ne Allah kuma sanda ya ce shi ne Allah kuma a ransa ya san ƙarya yake ya tashi zai tukkato balansa sai ce ma alimtu lakum min ilahin ghairi ce kai talakawansa ya ce shi bai son suna da wani abun bautawa ba in ba shi ba to sun shi yahu su muridi ka ji tushen shegu mutum ya ce shi ne Allah a cikin kafirai karami ne ko fir'auna ɗan fake-fake ne shi ya fara cewa kansa Allah ما علمت لكم من إله غير وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأو
amma fa ba wai na daina jin daɗin karatun ba ne don lokacin da kaga wannan mutum in mun yi wasa yanzu zai tsaye da mu wa qala fir'aun Allah ya ce sai fir'aun ya ce ya hau gadon mulki ya ji daɗin iskar mulki ya ga talakawa suna ce man ranka ya daɗe ya ba magana mare ya daɗe ba Allah ya ce ma'alimtu lakum min ilahin gairi wai shi ya ya yi wal mala'u ya ku manyan mutane na ƙasa yan majalisunsa sai yana so ya gaya musu shi bai san wani abun bautawa gare su in ba shi ba Allah ya tsare mu daga sharrin Fir'auna. Allah ya kare shugabannin ƙasashen duniya daga halin Fir'auna. Allah ya kare gwamnoni daga halin Fir'auna. Allah ya kare shugabannin ƙananan hukumomi daga halin Fir'auna. Allah ya kare sarakuna daga halin Fir'auna. Allah ya kare masu gidaje daga halin fir'auna don wani a gidansa ya tsaye kaga daga shi sai iyalansa shi ma shi ya ce ma'alim tulakun min ilahin gairi ya ce wa matansa ya tara su saboda tsabar zalunci ya ce tamar ya yi kaza sai ce to dokar gidansa shi ne karki kuskura ki haihu akwai su a nan ne dai babu watakila Allah keɓo bayi to waccan ka toɓala ai ta kai ka toɓala ko yayi wata ta biyu
فقال أنا ربكم الأعلى
wato sai ga mutane abin nan bai kwanta musu ba sai aka za ce ga gujewa ne allansu da sai sai ce kai ana ce alloli alloli da yawa sai ce bare bare bare bare ya yanka kato mala da yake so sai ce aqala ana rabbukumul a'la yace ni ne ubangijinku mafi daukaka to karshen tuka tuka lek فأخذه الله نكال الآخرة والأولى fa akhadahu Allah sai Allah ya tabke shi nakala al-akhirati wal ula wato azaba ta gani ga wane ya ishi wane tsoron Allah wanda ya kama shi da ita ta ƙarshen muguwar kalmarsa da kattobararsa wannan laifin ɗaya wal'ula da wanda ya faɗa ma alimtu lakum min ilahin gari ta farkon sai Allah ya haɗa masa sai damke shi Surin auna an halaka shehunai masu cewa su Allah ne da danginsu da muridansu da suka ce suna da Allah na biyu sun halaka Allahumma sai fa an sun tuba in da rabo a tuba إن في ذلك لعبرة لمن يخشى Allah ya nuna masu imani da masu rabo inna fi zalika lalle cikin wancan damƙa ta fir'auna dan ka tobara cewa shine Allah ya faɗa a wani lokaci ya sake faɗa a na biyu tsakanin faɗan farko da ta biyu shekara arba'in ta ce to Allah ya nuna masu ce suna da Allah na biyu ko uku cikin ɗaya ko Yesu Allah ne ko Zairu Allah ne ko ko ko ko Inyas Allah ne ko waye Allah ne ya ce fa a kaza kullahu sai Allah ya kama shi na kala al'akirati azabar gani ga wani ta ishiwa na tsoron Allah al'akirati ta ƙarshen ka tobararsa ta ƙarshe walmula da wacce ta farko inna fi zalika lalle cikin wannan abin da ya faru la ibratan wallahi akwai abin lura liman ya kasha ga wanda yake tsoron Allah Allah maji Allah min alkhashiin lillah ba Allah wanda ya shiga wacce mugu hanya a dawo kan hanyar Allah Allah ɗaya ne الله واحد في ذاته الله واحد في صفاته الله واحد في أفعاله الله واحد هو الذي استحق العبادة من العباد إلى خالق العباد ba wani abin bauta da gaskiya wallahi talla sai Allah ba mahalicci sai Allah ba mai rayarwa sai Allah ba mai kashewa sai Allah wanda dai ya kasa fahimta haka to ya dawo kan hanya Allah ya yi batan kai in ba haka ba in ya shiga wuta ba zai fita ba har abada kuma ya yi wa kansa da kansa Allah kiyaye mu ya jama'ar musulmi mun goda Allah alhamdulillah allazi bi ni'mati tutimu salihat ana kawo wani ba aya وسخر لكم الليل والنهار Allah shi ne hore muku dare wannan hara da yini yanzu ga mu a cikin yini to gwanin kimiyya wane ne ya yi yini babu wato waye ya yi Allah ne san da dare ya zo waye kawo dare Allah ne wani gwanin kimiyya da fasaha ne ya yi dare babu waye ya yi Allah ne wasakhara lakumul laila wan nahar Allah shi ya hore muku dare ya talikai wannan har shi ya hore muku yini
wa atakum min kulli ma sa'altum
wallahi tallahi idan an rufa ka ana son a cuce ka ko mun kwallafa ran samun alheri na duniya da na lahira wallahi muna da mai bamu shine Allah shine zamu roƙa wa ƙala rabbukum ud'uni astajib lakum ya ce kuma ubangijinku Allah ya ce ud'uni ku addu'a ku roƙe ni abin da kuke so na alherin duniya da lahira ku roƙe ni abin da kuke jin tsoron kare ku na daga masifar duniya da lahira in kun yi addu'a astajib lakum zan amsa muku yan tawaye yan tsalle tsalle ku daina sukan addu'a halin kafirai ne halin fasikai ne halin munafukai ne Allah ke mu bai
Allah ya kara ma imani to kaga wa atakum min kulli ma sa'altumu to Allah sai ya ba ku daga shashin duk abin da kuka roƙa jama'a in za a tuna in za a tuna wallahi da yan corona suka samu a gaba suka ce a kulle mu haka sudda suka ce lockdown Allah ya isa ku kuka ce bada kuma ya isa din suka hana mu yawo don tsabar kafirci irin na fir'auna suka ce ban da haɗa saho a masallacin juma'a da masallatan kamsu salawa suka ce sun hana aikin haji a shekara suka ce sun hana umara suna diri a cikin duniya suka kama sarakunanmu da shugabannin ƙasashenmu na duniya suka ce kun zama bayi a sawa kowa takunkumi 'yan korona sun yi a wannan duniya kuma ba shekara goma ba na duba gaba na duba baya wallahi a lokacin nan na kama rashin lafiya ba na iya bacci damuwa ce kawai sai zo nan a masallacin ya ce jama'a sun fai mana kofa rago sun kama yan jaridu suna ƙarya sun manta za su mutu ɗan jarida ya tashi ya kwance-kwance ya ƙarya gidan talabijin karya gidan jarida karya rediyo karya masu yawo a gari yan uwansu karya farfesoshin banza karya doktocin banza karya lokacin corona an yi in ba yi ba ku kare su mana sun yi suka ce wai banda sallah na ce ga dama na gaya mu wannan abin da suke yi abin nan ne ba shigen wanda hausawa suka ce balbela tana yi wa fara tarko idan tana bin shanu abin nan fara na ɗan yawon ta sai ta ce ta ce kamar za ta kama da ke nake in ta in fara ba ta ji tsoro sai ta ce ba da ke nake ba fara na daɗa ko an matsowa kusa da ke nake fara ba sai tsoro sai ba da ke nake ba idan ta ga ta zo tsaye da ita ta ke nake sai ta cafke ta na ce kun ga wannan maganan nan da suka fara cewa ga corona na ce da musulunci ba suke na ce inda suke son su je ba addinin Allah ba suke so su taba fa don zaka ce na ce kai kai kai elite suna magana kana sa baki na ce ni alkur'ani nake karantawa na ce musulunci suke hani kwaram sai suka ce social distance suka ce sun hana hada sahu annabi ya ce a hada sahu suka ce kar a yi to annan ma baka gane da musulunci suke faɗa ba aha profesan banzafa su ne yan raba sahu akwai wani da suka sa cross cross a masallacinsu social distance an yi na ce karya suke musulunci suke fada da shi sai suka ce kar ai umara an ba da hutun wata kaza na ce kun gani ko kun ga da na gaya muku wani suna ce kai abubuwa ya fara kama na ce dama nan suke ne sai sun samu liman sai suke to ga dubu ashirin kulla masallaci fada da islam ko goyon bayan musulunci wancan din masu yi kun baya a najeriya ba iya ba an yi a wata kasar wanda ya zo yana yawo gidan gwamnati da shi da 'yan tawaye da yaransa suna ce a rufe masallatan juma'a a rufe kamsun salawat a kama duk talakan da ya yi jam'i a maka ka ce ka ce ba faɗa da islam ba to in ba a yi ba ka ce ba a yi ba na ce to kun ga yadda na ce kun ga da musulunci fa suke mu kuma addinin musulunci nan wallahi tallahi ya fi uwata ya fi ubana ya fi raina ya fi dukiyata dan addinin ubana ne dan addinin Allah ne wanda ya halitta ubana ya halitta uwata ya halitta ne ya halitta kowa ya halitta komai shine za mu bi Nake jama'a kun ga mun rasa yadda za mu yi da su nace eh nace to ga hanya wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum kuma ubangijin ku Allah ya ce ku yi addu'a ku roƙe ni zan amsa muku na kawo ana yana ce ya ubangijin halitta Allah mai tsarkaka sarauta da ɗaukaka mai cikakken iko Allah ka buɗe mana haramaini na yi wannan addu'ar. Allah ka buɗe mana masallatan juma'anmu na yi wannan addu'ar. Allah ka buɗe mana mayawatarmu. Allah ka buɗe mana hanyoyin zuwa gonakinmu zai ta yi na addu'a duniya na ta musulmi na ce amin ƙala rabbukum ud'uni astajib lakum sai Allah ya ce wa atakum Allah ya baku ya kawo muku min kulli ma sa'altumu ko daga cikin duk abin da kuka roke shi yau ina corona yau ina social distance yau ina sarakuna da takunkumi yau ina talakawa da takunkumi yau ina zurkuda allura don a kashe mu waye mana wannan maganin wa atakum Allah ya kawo muku min kulli ma sa'altumuhu daga cikin duk shashin duk abin da kuka roƙe shi alhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat a gaba yace me wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha wa in ta'uddu ya kuta da kai duka tun daga annaba manzanni mala'iku kowa da kowa duka na kan gaba ilimi da masu gwargwado gwargwado to wani gwanin lissafi Allah ya tara da mala'ikun da mutane da aljanu da waye ya ce wa in ta'uddu ni'matallahi talikai in ko ce za ku yi lissafin ni'imar Allah ɗaya goma ɗari dubu miliyan biliyan tiriliyan hulliya a ta tafiya in ko tashi la tusuhu ba za ku kai jimla ku ce kaza ba ne la tusuha ba za ku jimla ce ta ba amsar ji Allah jama'a wa ya isa ya jimla ce wato ni'imar Allah an zo tashi alkiyama wanda Allah ya yi bayani wani mutum za ka ce to gashi Allah ya ce zai shigar da mu aljannarsa da rahamarsa da jin ɗansa sai ce a shi ya yi aiki ba sosai ibadar da ya ibadarsa ta ishe shi a shigar da shi Allah da yake mai adalci zai ce to a ci a rika lissafi nauyin abu kaza da na bashi kaza ne na ibada nauyin kaza kaza ne aka fara lissafi aka fara lissafi sai duk ibadar tasa sai ta kare akan ya ga abu ya gane to ina magana sa ina tafiya ina riƙewa da hannu ina rubutu ina auren da aka bashi ina ƴaƴa ina taka ƙasar da ba dan da ƙasa ba ba inda zai yi tafiya ina rana ina wata ina haske ina jikinsa ina tunaninsa ina zuciyarsa ina hanyoyin jini wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha Allah kai rahama da jin kai a gare mu da jin ɗanka da rahamarka da falalanka. Wanda aka jama'a mu kama kan wai haddiri kuma Allahu nafsa ya tali kai gaba ɗaya. Allah yana tsoratar da ku kansa, kar wani ya kuskure ya ja da Allah. Allahu la yuhara ba iya yaƙi da Allah. Ya jama'a, kusan dai damuna ta yi, ko kun san na taɓuka magana tauhidi a yau. gwargwadon hali ko? To, bari yi wa kai na wa'az. da sauran yan uwa na kusa ko nesa da na tare da ni da masu zagi na a kan wa'azin to da ni da ku mu ji tsoron Allah duka ku taho mai musulunci gaba daya wallahi tallahi musulunci ne addinin Allah kuma Allah ne ya ce inna dina inda Allahil Islam mu rabu da mugunta ba kyau mu yi noma mu yi kiwo mu yi kasuwanci a cikin nomar da kiwon da kasuwanci ko makiyaya kar ku cinye wa mu manoma amfanin gona mu manoma kar ku fita kafirai masu zuba guba don dabbobin makiyaya su sha guba kar mu yi wannan ba kyau kar mu yadda da kabilanci ko wannan muka yadda cewa za mu yi gaskiya za mu rike amana za mu cika alkawari za mu tausaya wa na baya za mu ga girman na gaba za mu yi tauhidi sallah azumi zakka aikin hajji za mu bauta ubangijinmu da addininsa inna dina inda Allahil islam ai mun jefa mun cafi to Allah ka hore mana Allah ka ba mu iko mu yi haka din sai jama'a mu rika yin kuma adalci yawwa idan mutum ya yi mutum abu mai kyau mu ce yana da kyau in ya yi mara kyau mu ce ba kyau an yi wani shugaban ƙasa a najeriya saboda tsabar mugunta ya kakkafa masu ƙona wa 'yan kasuwa kaya sai a je ƙofar kasuwar kano da ƙofar gari ai ta ƙona leshin da 'yan kasuwa suka sayo ba aka ce an ƙona na miliyan kaza sai gyara babbala ya yi dariya wai an ce an yanta ya ƙona kayan 'yan kasuwa a jos ɗan an ce an ƙona sai dariya sai murna babbala wai an yi don allah wannan yana da kyau sun zauna da shi da masu mugun addini irin nasa sun ce a kullawa arewacin najeriya sharri a kullawa kudancin najeriya sharri a kullawa gabacin najeriya sharri wannan wani irin shugaba ne kai ne shugaba kai ne mai kullawa ƙasar ka sharri idan masifa ta tashi kamar da bakwala kai Allah kiyaye mu daga mugun shugaba an taba yi amma yankar maganan mata wato suna yi na hausawa da suka ce wai gaba da gabanta wai aljaniya ta ka wuta ji mata na hausawa wai haka ne duk muguntaccen tasa ko da ya ga wani sharri da turawan ingila da na amerika da na faransa suka je suka fantsama a majalisar ɗinkin duniya suka kulla wa najeriya sharri suka ce wai duk ɗan najeriya you are corrupted duk da haukarsa da ya murɗa bakwala da ya ce aiku ne sarakunan corruption ya ce idan an yi sata daga najeriya aka ɗebe kudin najeriya waye mai ajiya aka ce so ne ya ce to ku kun fi 'yan najeriya corruption na ji na san kuma ya yi kone-konen leshi na ji haushi na yi wa'azi a kai ran da ya faɗi wannan sai na ji daɗi na ce tsakin kuka da ranar ka an taɓa yi tun da ya yi ba kyau banbana ba ne da ya mai kyau ba jama'a in za ka faɗi faɗi gaskiya komai ta ja maka kafiya Allah ka ba mu ka da rahamarka da zagi na tabo da ni ba zan gani ba to balle malami na a Sheikh Isma'ila Idris balle malamin su a Sheikh Alhaji Abubakar Mahmud balle malaman su duka su Sheikh Usman bin Fodio balle sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam balle rasulullahi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo da gaskiya ya faɗi gaskiya ya zo da littafi mai gaskiya wanda yake duk abin da yake cikin alkur'ani daidai yake alif lam mim zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alkur'ani kenan in zaka fadi fadi gaskiya komai ta ja maka ka biya kun san sun wahala ne a corona kun san sun mun barazana kun san sun ce sai an kashe ni kun san kuma a yanzu ni nake wa'azi kun san kuma ba haka suka so ba kun san kuma ba ni da dabarar da zan kare kaina kuma cikin talikai ba mai kare ni sai wa sai Allah to Allah nake wa yabo nake wa godiya to tun da yace mai addu'a nace ku zo mai addu'a to gashi ya bude mu gashi ya babu dama muna zuwa gona kun san a lokacin nan salabas mugun salabas na turawan mulkin mallaka ya kashe 'yan boko sai an ce profeso doktor ɗan firamare ɗan sakandare ɗan kaza sai bature ya ce musu ku kulle 'yan uwanku ku hana a yi karatu mu kuma musulmi da wani umarni Allah ya buɗe alƙur'ani ya umarci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق Allah ce ikra annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cikamakin annaba shugaban manzani wanda duk talikai ba mai daraja wanda ya bashi daraja kuma Allah ne yace da shi ikra ikra tu bismi rabbikal ladhi khalaq sunan ubangijinka wato Allah wanda ya halitta to da tura mulkin wallaka suka ga 'yan afirka sun fara karatu najeriya na karatu su suka ce wa gidadawa wanda suka bi da su ta salabar su sai suka ce duk farfesa duk dokta kar ku karantar da kannanku kar ku karantar da 'ya'yanku kar ku karantar da matanku ku ce kuna yajin aiki ba karatu a makarantun rainon yara ba karatu a firamare ba karatu a sakandare ba karatu a LCE ba karatu a university so aka ce farofesoci sun ce sun ki karantarwar ce dan me suka ce dan abinci fa'arun sun ma'arun sun ma'ar shiƙa'ul mar'i min ajali tsa'a ka tarka abin kunya ka yi abin fada kai da wani abin fadan ma dan me shiqa'ul mar'a ce mutum ya zama dan wuta a ce me ya jawo shi zai shiga wuta ka ce min ajalin da ami to ne so iu ba abinci don haka a daina karatu yanzu zagi da doka da aka yi wa annabawa manzanni hatta cikamakin annaba shugaban manzanni da arna suka taru a tsa'ir suka dinga jibansa suka sa yara su mar'eli wanda ya karanta tarihi ya san an yi haka suka raunata shi suka haɗa ƙungiya aka zo aka dinga ba ta kashi kun san abin da ya faru a yakin uhu kun san sai da kafiri yadda ki jikin maza Allah sallallahu alaihi wasallam har suka karya masa sashin haƙoransa na gaba haka ne to ya ce su bashi kuɗi ne ya ce su bashi matan aure da suka ki ya ce kowa ya shaida la ilaha illallah muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka ce sai an kashe shi wanda ya koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam imamu malik ya ce kayar da ta shafi shugabanninmu na farko sai ta shafe mu gaba ba samu wani mugun shugaba dan boko da ya ce a kama shek alhaji abubakar mahamud gumai a daure shi ba salabar din banza muna ce a gyara salaba suna jin jama'a wanda suka ce lockdown din nan ba yan bokon ba na haɗa ku da Allah wanda ya karanta shari'ar musulunci ya karanta ilimin addinin musulunci ya karanta shari'a a ciki wani mutum ne jagoranci ya sace biliyan ɗaya. To a 'yan boko akwai wanda ya saci tiriliyoyin da ma ba san yawansu ba amma kuma kun san shi na ce kan a sashi akan bankin najeriya don wanda na yarda da shi na ce mutumin kirki ne a wato janar muhammadu buhari na ce ranka ya dade wannan inyamurin in ka sa shi kakar kasar kun san ni wa'azi na kamar kiba doki a fili wanda ya ga murjajjen doki sai ya yi nazari zai gane wannan ya murje a fili na gaya mara na kusa da shi suka ji kakka yadda da shi bai waye ba ba shi ka tsoron in yamur kawai abinka to komai nisan dare akwai wanda ya taba rike bankin najeriya wani inyamuri dan inyamura jikan inyamuri jikan inyamura soludo ko kun tuna shi so ya yi taro a amurka ya tara inyamurai gurguzu a gabansu oha ya ce shi inyamuri ne ya yi gwamna to da inyamuri wanda ya yi gwamna a ƙasar inyamurai da bayan raban da ba inyamurin ba wa zai bayar da shaida a kan inyamurai ta shiga fiye da inyamuri ɗan inyamuri jikan inyamura sai ya ce ya ce wanda yake kidnapping ya sace wa mutum yanci ya ce an shirya farfaganda turawa sun koya musu su ɗinka rigar fulani su yi kitsan fulani su yi kaza su sa su je su sace mutane su ce a ba su kuɗi su ce fulani ne ji in ya mudu soludo a amerika ƙasar babansu ya faɗa sai wani kafirin bayan rabi wai shi wane ne wahu kayo dai sunansa ke can wai sai zo wai wai abin da suludan ya faɗa shi bayan raban wai ya fi ya fi shi sarkin ya muri to me yasa suka daddaki sarkin ibadan ne ko sarkin ina ne sun je sun samu sarkin lagos sun ce za su kama shi in ya malai ko hausawa ne suka yi ko yarabawa ne suka yi kai kayo dai ba hausawa ne suka fafari sarkin lagos ba in ya mulai ne in ya mulai ne suka ce lagos ta su ce to kai wannan wani irin yarabancin kake da shi ko barbaran inyamurai ne kai da soludo ya yi magana a kan inyamuri da kayode ya yi magana a kan inyamuri wacce ta fi kamata mu ce ya yi gaskiya ne to soludon ya ce da kidnapping in an auna shi an kafa gida ɗari to kaso tasa'in da tara da ɗigo kaza ya ce kaf yamuri ne da soluto in yamuri an ce wai ya faɗa ba ni na ji ba an ce wai an buga a jarida ba ni na buga ba ya so ina hausawa yan bitan rairai Allah ya sa kar a samu mai yadda da in yamuri a abokan tafiyata Allah ya sa kar a samu mai yadda da inyamuri a abokan tafiyata. Wani inyamurin wanda baya son Najeriya da zaman lafiya. Wani inyamurin irin wanda suka kashe sardauna. Wani inyamurin irin wanda suka je kasar Dubai suka taru su dubu ishirin suka dinga ɗauko adda suna kashe larabawa. Aka kafa dokar Najeriya ka ta je Dubai. wa'annan irin inyamuran nake faɗa amma inyamuri mai kyau da ya shaida la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam irin su sheku doko irin shugaban majalisar malamai enugu malam ibrahim ogu wa'annan ni ahalin sunna na waya nawa irin namu kenan lalatattun wa'ancan ne naku lalatattun yan gizala in yamuran kashe sardaune ne naku mu irin su ibrahim wato ugo su ne namu irin su sheku doko su ne namu irin sauran inyamurai wanda mun taba zuwa da sheik alhaji abdul aziz yusufu yana murshid na jama'atu nasarar islam alif da ɗari tara da tamanin da biyu ya jagorance mu muka tafi ƙasan inyamurai wa'azi muka je wani yanki wato na ummu ahiya muka shiga wani daji a wani gari waje in su in banu muka yi wa'azin dare muka yi wa'azin dare a gurin inyamurai ne kurkuzu musulmi gwamnatocin arnan inyamuran sun danne su muka je muka yi wa'azin dare ku je ku tambayi a shekar alhaji abdulaziz yusuf ya san an yi haka lokacin farar motar nan fito da jama'a ta kawo ta nan jihar filato tana sabuwa muka tafi yana jagoranta mu muka kwana a bukurdi a jiya tambaye shi in ba mutum mahaukaci ba ya mutum zai kashe sardauna ka fama riga in ba mahaukaci ba ya mutum zai kashe tafawa balewa ka jinjina masa in ma mutum mahaukaci da bai gane karatu ba ya kafirin da baya san musulmi su kwana lafiya za a ce marfarka da zuwa. Ya yiwu, Allah ka kebo bayi, wallahi munafunci mugun abu ne, wallahi jahilci mugun abu ne, wallahi Allah bai ce mu yadda da kafirai ba, sai wanda suka musulunta. Wallahi Allah bai ce mu cuci kafirai ba, ko da ba su musulunta ba, mu yi musu hali na musulunci. wallahi makon nan da ya wuce na je har katako inda ne makarantar firamare na kira musulmin na kira wanda ba musulmin ba kuma sun amsa an zo an taya ni murna na gina wato azuzuwa biyu da ofis a makarantar da na fara karatun boko ni tunna yaro na iya karanta wasiƙa da ajami ban san san da na koya ba don babanmu malami ne mai karantarwa na tashi na ga na iya wasiƙa da karanta ta da ajammi ba san lokacin da na koya Allah ji kan baba Allah ji kan mahaifiyata Allah ji kan iyayenmu Allah ji kan naku Allah ji kan dukkan al'ummar musulmi maza da mata yara da manya rashin kunya ba kyau in mutum zai yi asiri yayi in ba zai yi bai tawaye kowa sani ko ana tafiya hanya daban-daban guda biyu ko ana tafiya hanya ɗaya ne ko biyu ya in yamur zai kashe sardauna ya samu masauki a kaduna ko ba kaduna zai ku ya kashe sardauna ba bai rabe ne ya kashe shi in yamuri ne ya kashe shi to jikokin sardauna na allah da annabi za su ba in yamuri haɗin kai jama'a mu zaɓi musulunci da mu hausawan da fulani da inyamurai da biron da abin nan muslim muslim musulunci ya hana a cuci musulmi ya hana a cuci wanda ba musulmi ba musulunci ya hana kabilanci musulunci ya ce a yi adalci na samu labari gwamnan yanzu na pdp na jihar filato wai ya taro tsofaffin ma'aikata ya ce zai biya su kudin karatu Allah ya ba shi iko ya yi wannan magana da daɗi ko ba daɗi wanda suka wuce sun yi ne in ya yi da shi da wanda bai ba ɗaya ne to kai gwamna ka cika alkawari in ka cika alkawari sai Allah ya taimake ka kar ka taɓa 'yan kasuwa ba abin da ya kawo ka kenan ba wannan aikin da kake na ƙoƙarin gyaran hanya da ƙoƙarin biyan albashi da kokarin tuna wanda yawa gwamnati aiki ka biya shi Allah ya taimake ka akai Allah ya kare ka daga sharrin gurakun gwamnoni macuta masu so gwamnatin ka ta faɗi Allah ya kada so Allah kai kar ya kada kai in kana da kyakkyawan hali إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تهزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم تؤدون Allah ka zauna da Najeriya lafiya. Allah ka taimaki shugaban ƙasa Ahmad Bola Tinubu da mataimakinsa Kashim Shatima da suka ci a tutar Muslim Muslim Allah hana su canjawa idan sun dore a haka Allah ka ba mu iko mu zaɓe su Allah ka sa su sake ci wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam